وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد نعم yau darasi na tara za mu tashi a cikin karatunmu na sahih muslim yau biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wannan rana ta yi daidai da sha hudu ga watan goma sha daya na shekara ta 2015 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الباغتي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن علي أنه سمع طلحة طلحة بن عبيد الله يقول نعم آه، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي wannan malamin dukkan ashabul kutubi sita sun yi riwaya daga wajensa Qutaybah bin Sa'id kowanne malamin kowanne ɗaya ne daga cikin ashabul kutubi sita duk sun yi riwaya daga wajensa Misri ne mutumin Misra ne an malikin Malik ibn Anas al- al-Imam fi ma quri'a alaihi Ah, wannan taqidi ne wajen a riwayar wajen a ɗaya daga cikin abin da imam muslim ya wato ya shahara da shi kenan wajen bayanin siratu sama yaya ya ji yaya aka ji hadisin daga wajen malik don malik wajen riwaya sai dai a yi karatu am- sai dai a karanta yana ji yana gyarawa amma shi baya karantawa haka aka yi riwayar muwatsa daga wajensa fima ƙuri'a alaihi abin da yasa yace an malikin fima ƙuri'a alaihi da ya ce akhbarana malik shikenan ba sai ya faɗa ba dan ana amfani da akhbarana akan qira'atu min labdi wato alqira'u alqira'atu ala shaykh shine a a karanta ma malami yana ji a ce haddathakum wani a faɗa masa isnadin shi kuma yana ji in an yi kuskure ya gyara ta wannan sigatu tahammul ana cewa waɗansu eh, mutanen madina suna kaddamar da ita ita ce a'ala anwa sama hatta fa as-sama'u min lafdi shaykh saboda a lokacin nan in an yi kuskure malamin zai je ya gyara sabanin in shine yake karantawa in yayi zuhuli ya dan shagaltu da wani abu ya karanta sai ya karanta kuskure sai a ruwaito a kansa amma ana karantawa ya fi intibahi saboda haka mutanen madina suka kaddamar da ita shine ma'ana fi ma quri'a alaihi ai wa huwa yasma abu suhail a cikin wannan isnadin shine a ammin ma imam malik shine malik nafi ibn malik ibn abi amir nafi ibn malik ibn abi amir dan uwan anas tunda malik ibn anas ibn malik ibn abi nafi to shi kuma wannan nafi ibn malik ibn abi amir an abihi babansa shine malik ibn abi amir آه، آه، لا، مالك بن أبي عامر أنه سمع طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة التيمي نعم يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد جاء رجل ونمتن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأن التفهم آه، المبهمات واللوكتي إن كجي رجل امرأة بيان سيكنزو to yawanci akan same su a cikin al- al- littattafan al-mubhamat آه، الإمام الخطابي رددتها في الأسماء المبهمة في ال- آه، آه، الأسماء الم- الأسماء المبه الأسماء المبهمة في ال- آه، في في الأخبار المسندة الأخبار الأسماء المبهمة في الأخبار المسندة wanda dukkan hadisai dukkan wani wanda irin waɗannan da suka zo inda a cikin bukhari suke zai bi su ya gani domin wani lokaci wata riwaya sai ta zo da ambatan wannan mutumin sunansa wani lokaci kuma sai ka ga ba a ambata ba to ibn hajar yawanci diya tattara wannan shi yasa ake cewa la hijrata ba'da al-fath ibn ibn hajar cikin fatahul bari duk irin in akwai irin wannan duk yana bayanin su to wannan haka yazo mubham ba a san wani ne ba wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli najd najd a ita ce al-mantiqa al-murtafi'a an jada idza dakhala najd asalin ma'anarta al-mantiqa al-murtafi'a ita ce wato wadda take gabas da Madina tun daga mantiqatul qasim yanzu a cikin saudiya a tsakiyar saudiya har zuwa riyadh din na wajen ana ce masa najid in mutum ya je ya shiga nan wajen akan ce masa anjada in ya gangaro kuma ya zo wajen makka da madina da sauran da hijaz a ce masa athama ya shiga tihama tihama ita kwari ce ita kuma najid tudu ce to na'am sa'irun ra'as haka za ya zo wannan riwaya sa'irun ra'as sifa ta rajul din shi yasa ba a yi mata shi yasa ba a yi masa nasba ba akan alhal amma ana cewa ya juzu nasbuhu alal hal ma'ana sa'irun ra'as ay qa'imun sha'ruhu wato kansa a kansa diya a miƙe saboda wato rashin kula da da taje shi da kwantar da shi da gashin aka taje shi kwanciya yake to shi wato gashin nasa babu tajewa duk ya mike saboda alama ta tsawon tafiya muna jin muna jin gurnanin sautin sa shine ka rinka jin magana ka rinka jin haka na magana kana jin magana karar wato gurnanin sautin sa amma ba ma fahimtar abin da yake faɗa haka da wannan shine riwayar aksar nasma'u da nafqahu a wata riwayar yusma'u biliya a wata riwayar yusma'u ana jin dawiya dawiyu sautihi yusma'u dawiyu sauti sai zamanto dawiyu sauti ya zamanto na'ibu fa'il din wala yufqahu ma yaqul ba ana jin ana jin wannan gurnanin sautin sa amma ba a fahimtar abin da yake faɗa amma riwayatul akthar kamar yadda Imam Nawawi yake cewa bin nun nasma'u bin nun wal fath nasma'u dawiya sautihi wala nafqahu ma yaqul ba ma fahimtar abin da yake faɗa har sai da ya kusanto ya kusantu zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana yin tambaya ne akan akan musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa musulunci shine wato wato salloli ne guda biyar a cikin wuni da dare ya ce akwai waɗansu da suke wajibai a kaina domin ma'anar ala yana nufin wujub ai hal yajibu alaihi hal yajibu alayya ghairuhunna shin waɗansu waɗannan sallolin suna wajaba a kaina banda hamsu salawat ya ce a'a wato ma'ana ba wanda yake wajaba a kanka sai dai in kayi ta tsawo'i to a nan a wato akwai sabani tsakanin malamai illa an tattawa kun san illa adatul istitna ne ko istitna nau'i biyu ne akwai muttasil akwai munqati waɗansu suka ce wannan ittisal ne munqati to ittisal munqati yana zuwa da ma'anar illa tana da zuwa da ma'anar lakin ai laysa alayka ghayruha lakin tatatawwa sai dai zaka iya yin tatawwi wato babu wani abu wajibi banda wannan sallolin guda biyar amma zaka iya yin tatawwi to kaga kenan ma'ana tatawwi ba shi da alaka da wajibci amma in kace ittisal ne muttasil babu wanda yake wajibi a kanka sai dai na tatawwi sai dai in kai tatawwi a'a sai dai in kai wato in kai tatawwi in kai tatawwi wajibi ne ka cika shi saboda shi ne ma'anar ittisal wato al-istithna al-muttasil al-istithna al-muttasil ka sanya al-mustathna min jinsil mustathna minhu ai wato tatawu'i zai zamanto daga jinsin wajibi idan ka yi shi saboda in ka fara tatawu'i wajibi ne ka cika shi saboda haka shi yasa shi yasa malaman malikiya suke cewa idan mutum ya fara tatsawu'i wajibi ne ya cika shi idan mutum ya tashi da azumi a idan mutum ya yi niyyar nafilar sallah ta nafila in ya kulla raka'a to wajibi ne ya cika ta kuma suka karfafa wannan da kamar wala tuqilu a amalakum kada ku bata ayyukanku haka zalika idan mutum ya fara azumi na tatsawu'i sai ya karya shi to a wajen malikiya sai ya rama wajibi ne ya rama to am to da me za a rijayar wani ittisal ne anan kun ga wannan matsala ce lugawiya amma kuma abin da za a da me za a rinjayar ittisal munqati ko muttasil al istithna muttasil ko munqati shine riwayatul akthar to shine wannan abin da yasa waɗannan dan kusan wato kamar kun ga irin wayannan abubuwan su ne Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya tara a Raf'ul Malam an al-a'immatil a'lam don ku gane me yasa malamai suke sabawa kuma duk yanda ka so ka ce zaka hada a ce duk an zaman to ra'ayi ya zaman to ɗaya ba zai yiwu ba saboda dole fahimta ta saba daga cikin abubuwan da suke kawo sabawa fahimta akwai abin da yake a cikin asalin lugha din yanzu kaga kamar wannan ishtirak ne shi ake ce ma al ishtirak al lughawi kalma ce guda ɗaya illa amma tana da fuska biyu ko ka ɗauke ta da fuskar ittisal ya zamanto istithna muttasil ko kuma ka dauke ta da istithna munqati kuma akan kowanne kaga za a samu sabani na masail na fiqh eh shine ai ai abinda ma ai abinda ma malikiya suka ce kenan cewa idan mutum yana tahiyatul masjid sai liman ya zo idan ya tada idan bai kulla raka'a ba to sai ya fita daga cikin sallah in ku ya kulla raka'a to sai ya cika ta amma ya gaggauta tunda ya riga ya yi fara ta tsawu'i dole ya cika ta koma suka ambaci ma furo da dama da suka ce masail za mu karanta za mu zo a cikin maraƙis su'ud إذ واستمع مسائل قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وأمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي مسائل ne wanda suke idan mutum ya fara su bil ibtida'i talzamu dole mutum sai yayi asalin su ba ba dole bane amma in mutum ya fara sai ya cika su to shine salatuna sallah wa hajjuna da hajji in mutum ya fara hajji wanda yake na tatawu'i sai ya cika shi ba zai ce tun da ai hajjin na ganin dama ne ya ce labbaik Allahumma labbaik sai kawai yaji an ce sai kawai yaji an ce kwantena ta zo yawa gaji su ko kuma yaji an ce an sa rana an sa ranar aure kuma gashi cikin yana cikin ihrami babu aure kuma yana ganin ya ce a daga za a kasa shi sai ce to ya fita daga hajjin in ya ya fita daga hajjin bai halatta ba dole ya cika sai in ya fita daga hajjin sai ya dawo ya kara salatuna wa salatuna wa saumuna da azumi wa hajjuna wa umratun lana kaza atikafuna hadda itikaf tawafuna da yin tawafi ma'al iqtida'il muqtadi da kuma kurkukun liman ka shiga sallah bayan liman ka shiga sallar la'asar a bayan liman sai ya bayyana sallah a zahar yake to dole kamar yadda ita ta zama to nafila a gare ka ba za ka fita ba dole ka cika ta sannan in ka cika sai ka tashi kai sallah a zahar sannan kai la'asar ɗinka na'am yace la illa an tatawwa kuma wannan khamsu salawatin dinnan wannan ka'ida hadisi ne da malamai suke kafa hujja da shi wajen korewar wajabcin dukkan wata sallah in ba as-salawatul khams ba da shi suka ce wutri ba wajibi bane tare da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha zadakum salatan hiya afdalu lakum min humurin na'am wa hiya ma bayna al-isha wa tulu'il fajr al-witr to kaga hanafiya sun ce wajiba ce alwitir wajib tunda su suna tafriki tsakanin alfard wal wajib alfard shine wanda ya tabbata da dalili qat'i alwajib wanda ya tabbata da dalili zanni kamar da sunna to jumhur suka yi raddi a gare su da wannan hadisin suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yace hamsu salawati an ce hal alayya ghairuha yace la saboda haka babu wata sallah da take wajibi akan mutum sai dai illa an tattawa sai dai in kai sai dai na tattawu'i wato bayan farilla bayan waɗannan sallolin guda biyar ba wata sallar farilla duk sauran tattawu'i ne na'am da kuma azumin watan ramadan sai ya ce akwai wani azumin a kaina ya ce babu إلا أن تطلعوا sai dai idan ka yi tatawu'i وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa zakka فقال هل علي غيرها؟
yace akwai wata zakkar wata sadakar da take wajiba a kaina قال لا yace babu إلا أن تطلعوا sai dai idan ka yi tatawu'i sadakar tatawu'i قال فأدبر الرجل a Talha ibn Ubaidillah mai riwayar hadisin yace sai mutumin ya juya وهو يقول alhali yana cewa والله لا أزيد على هذا wallahi ba zan kara akan wannan ba ولا أنقص منه kuma ba zan rage daga gare shi ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace أفلح إن صدق aflaha in sadaqa ya samu rabo in ya in yayi gaskiya al-falah ah, b- ah, kamar yadda zamu gani a riwayar da za ta zo ma'anar falah dakhala al-janna dan aljanna ne shi in yayi gaskiya shine ma'anar falah domin shine rabo rabo din shine mutum ya samu rabo da shiga aljanna kamar yadda wa- riwayar da za ta zo za ta nuna to kun ga wannan hadisin ya bayyana cewa as-salawat tana daga cikin arkanul islam tunda an ce shi- ya bayyana masa a- a fa'ida huwa yas'alu anil islam yana tambaya kan musulunci sai ya bayyana masa waɗannan to kun ga babu ambaton hajji aka ce me me yasa- me hikimar rashin ambaton hajji aka ce lokacin ba a farlanta ba Mm, ba a farlanta ba shi ne dalilin da ba a fahimci hajji da ba a- ba a ambaci hajji ba kuma wannan ya nuna kan cewa idan mutum ya tsare usul na addinin musulunci arkan na addinin musulunci ya tsare su akan wannan zai tsira Mm, zai tsira shine al-muqtasid din ba yabo ba fallasa wato yayi da abin da aka ce yayi yayi na'am na'am na'am eh nake ban yi bayanin me ba hujjojinsu a ai luga ne dalilin na luga kowanne daga cikinsu wato al'asul a cikin istifina asali a cikin wato babu ka'ida ta asali a cikin istifina da za ka ce al'asul a istifina muttasil ne ko munqati sai dai yana zuwa dubbin yana zuwa dubbin yanzu yanzu wannan قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله wanda ke cikin sammai da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah Allah yana cikin sama da ƙasa haka ba muttasil bane wannan ittisisa lakin wannan yana mana sai dai Allah lakin Allah munqati ne wannan ittisal a wannan istithna wanda ke cikin sammai da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai dai Allah ya san gaibu kaga anan ba a- ba a- baka ce Allah yana cikin sammai da ƙasa ba ka kore duk wanda ke cikin sammai da ƙasa da sanin gaibu amma kuma ka tabbatar da gaibu ga ka tabbatar da sanin gaibu ga Allah ba tare da ka tabbatar da cewa yana cikin sama da ƙasa ba eh fi din nan bi ma'ana ala eh saboda thumma stawa ala al-arsh kuma a- a- wato a- afwan as-sama bi ma'ana al-ulu ai ba as-samawati bane amintum man fi sama man fi al-ulu wanda yake sama sama da ku wa huwa Allahu fi samawati wa fil ard wa huwa al-ma'budu fi samawati wa fil ard eh al-ilah ne ai nan wajen wa huwa al-ma'budu fi samawati wa fil ard shine ake bauta ma a sammai shi ake bauta ma a ƙasa Eh. Na'am la mafi rinjaye ba za ka cika ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al a- a- a- wato a- a- a- wato al na'am as-sa'im al-mutatawwi amiru nafsihi in sha'a afṭar wa in sha'a sam wannan shine abinda za a yi raddin wannan kaga ya ce mai azumi na tatawwi sarkin kansa ne in ya so ya cika in ya so ya ya aji amma hadisin da aka ce na hafsa na kan cewa sun karya azumi na tatawwi da ya ce musu iqdiya yawman makana hadisi ne ma'lul bai inganta ba Mm. malikiya suna farin ciki da shi da ya ya shine shine zai- zai- ya karfafa ka'idar su ka san a malikiya in kana azumin tatawwi in ka karya sai ka rama na'am ya akan malikiya ai dama ya ce ai ma- a- a- a- abin nan masail ne na masa wai na masalan na masaban malikiya ne
ما حديث معاذ بن na'am na wannan aka tamin alkai mm
yana yin sallar ne ta farilla tare da mawuce sannan ya je shi kuma yana lafiya mm fahiya lahu nafila ai riwaya ta bayyana wanda take ta biyu nafila ce a gare shi Mm, fahiya lahu nafila dan sun bayyana ma a cikin riwaya kan cewa wanda yake da mutanensa ita ce nafila ta biyu ai da ma ya za a yi farilla ya za a yi ce ta ta- wanda ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce nafila yace ai ba a zaton ba a zaton haka da fiqhun mu'ad na'am Ah, alaikum salam Alan to abin da nake iya lura a wajen kirkan waɗansu za su suna ƙoƙarin da cika suka ɗauko sallan da ke waɗansu kuma ba ta cikawa sallan da ke amma waɗansu ba da ganin suna sallan wanda sai ta shi shi a sallan.
eh ah, da sallama za a fita idan wato alal misali mutum ya tada ah, tahiyatul masjid sai aka tada iqama tunda ya kabbara harama hmm, ya riga ya shiga cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim saboda haka ya shiga cikin alfarmar sallah tahallulinta da sallama ne ba kawai ya fita ba waɗansu suna fita ala ƙaulin zahiriya su ibn hazm da suke cewa idan an ta da sallah babu tunda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala salata ai babu ma sallar saboda haka ma kayi sallamar ba kai sallamar ba babu sallar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salah fala salata tunda an yi nafiyin ta babu ita hakikatar shar'a hakika wato an yi nafiyin hakikar shar'iyya kenan dan haka ba sai kayi sallama ba yace kawai sai ka sai ka fita daga cikin sallah ko ne dai mutum yana gari a'a a'a as-sahih al-awwal mutum ya fita da sallama shine yafi inganci le me yasa saboda ya riga ya harama da sallah kuma sallah ce wadda take ma'adudatun shar'an don lokacin da ya lokacin da ya kambara ai ba ta da ikamar ba saboda haka ya kullata saboda haka ta ya sallace ta wato ya shige ta a bisa cewa sallah ce ingantacciya a cikin shari'a kaulinsa da yake cewa fala salata wannan an riga an tada ikama din ne in an tada ikama ya- ya faru wata sallar to sai a yi ibtalinta tunda an tada ikama ba shi da dalilin da zai ta- in ya tada sallah ya yi abin da yake gairu mu'tabarun shar'an don haka a lokacin da za a iya cewa wannan ba sallah ba ce amma wannan tunda ta riga ta tabbata sallah sai ya fita jiki- daga cikinta da nafila da sallama a'a afwan batun karasawa wannan as-sahih mutum zai fita daga cikin sallar ne tunda a sawa'un ya kulla raka'a ko bai kulla raka'a ba kamar yadda yake mataban a shafi'iyya da hanabila dalili saboda da annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fala salata wannan a matsayin nahayi ne kada ku yi sallah in an yi in an yi kabbara harama kada kamar ana cewa ne kada ku yi sallah kuma akwai hikimomi da dama a cikin yin wannan wani daga cikin hikimomin idan ana yin in an tada sallah shi kuma yana ta yin nafila kaga abin da ake nema na daidaita sahu ba zai samu ba saboda mutane ba za su san sahun su ya daidaita ko bai daidaita ba saboda ya ya kawo gibi a cikin sahun to wanda yake kuwa tsayar da sal- daidaita sahu yana daga cikin iqamatus sala to haka yana daga cikin masalih da yake nuna kan cewa maqsudin ashari na kan cewa kada a tayar da sallah kada a yi sallah bayan an tada iqama daga ciki akwai wato yin abin da yake daga cikin tsaye da sallah shine daidaita sahu na Ah, sa- sannan wannan ya nuna kan cewar korewar ziyada a korewar a, mu- mutum zai tsira da aikata farilla ko da bai yi nawafil ba amma da sharaɗin kan cewa bai tawaye wajen aikata farillai din batun da ya ce la azidu wala anqus duk dalilin wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aflaha in sadaqa na'am
حدثني يحيى حدثني يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر يحيى ابن أيوب الغافقي المصري صدوق آه، يضطرب نيكو يخطئ أني ما جنا أكن حدث to shi yasa imam muslim da ya tashi kawo shi kaga sai ya kawo shi makaruna ya hada shi da kutaiba eh eh ba zai zamanto hasan ba tunda ai kutaiba rawi fiqa ne kaga su su biyu ya hada amma dan kada ma a ce ma imam muslim dan me zaka rinka riwaya daga wanda yake an yi magana akan haddasa yace to ai ban dogara gare shi ba hada su ne da wanda yake ya fi shi amintacci ya fi shi aminci jami'an duk su biyun na'am na'am isma'il ibn ja'far al-madani ɗaya daga cikin malaman madina da su ma sun yi rubutu yana da littafin sa yana da littafin sa ba musnad sunansa ba haka dai juz hadithi ne juz hadith Ismail ibn Ja'far bi riwayat Ali ibn Hujr yana nan ma cikin littafan da suke yana nan an buga shi yana cikin littafan da suke cikin Shamila ba na'am daga Abu Suhail to a nan wajen an Abi Suhail daga Abi Suhail Ismail ibn Ja'far mutaba mutaba waye ma mutaba'a waye malamin sa Abi Suhail ko an Abi Suhail don ka duba wancan isnadin ina Abi Suhail waye almajirin sa Malik ibn Anas saboda ka Ismail ibn Ja'far yayi ma Malik mutaba'a yayi ma Maliku mutaba'a hadisin ba Malik ne kawai ya kaita da shi ba Ismail ibn Ja'far yayi tarayya da shi wajen ruwaito hadisin daga malamin su guda ɗaya shine Abu Suhail ku rinka lura da waɗannan abubuwa na'am daga babansa Nafi Malik ibn Abi Amir daga Talha bin Ubaidillah daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin kwatankwacin hadisin malik sai ya ce nahwa saboda akwai saɓani a cikin lafazin domin a cikin shi can riwayarsa da ya ambaci sallah sai ya ce fa bayyana lahu shara'i al-islam bai ambaci azumi ba da zakka sai kawai ce sai ya bayyana masa shari'o'in musulunci kuma wajen wannan la azidu ala hadha wala anqus sai ya ce la atatawwa wala anqus ba zan yi tatawu'in ba kuma ba zan tawaya ba kuma akwai bambanci to amma imam muslim bai kawo waɗannan abubuwan ba waɗannan sabanin ba sai dai ishara kan cewa bai ce bi mithli hadithihim ba sai ya ce nahwa hadith malik kwatankwaci akwai shine bambanci tsakanin nahau da mithil in yace mithil to lafazin daidai ne in ku yace nahau lafazin daban ne amma ma'anar ɗaya ce wataƙila ma a ɗan samu mugayara a cikin ma'ana na alaikum salam a wajen istilahin malaman hadith eh a wajen istilahin malaman ai ko a lugha din ma mithliya ai ba kamar nahawiya an kace al mithl da an nahaw mithli shine yafi mushabaha bisa nahaw Na'am? Yawa ahsan wannan shine fa'idan mustakhrajat. Shine fa'idan al-mustakhrajat, littafan mustakhrajat. Dan shine suke cewa daga cikin fawaid al-istikhraj bayanul lafzi al-muhali bihi ala lafzi al-muhalu alayhi. In Imam Muslim ya kawo yace bi lahwi hadisi to ba za ka san lafazin ya yake ba. to ashabul mustakhrajat idan suka yi sai su kawo yanzu ku bari in karanta muku hadisin a cikin mustakhraj na abi awana wannan tafin saboda shekara ta hudu tare da shi shi yasa na ji dadin wato mutum zai zaka ga yanda ashabul wayannan tafin mustakhrajat din suke kaga yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا قال فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال والذي هو أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا قال أفلح وأبيه إن صدق aw dakhala aljannata wa abihi in sadaka karanta ka ji karin abinda imam muslim ya ce ghaira annahu qala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai dai yace ya ce a cikin riwayarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce أفلح وأبيه من صدق aflaha wa abihi in sadaka ya rabauta na rantse da ubansa in sadaka in yayi gaskiya
أو دخل الجنة وأبيه من صدق ko kuma ya shiga aljanna na rantse da ubansa in yayi gaskiya to shine aka ce ta yaya za a yi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kada ku rantse da iya da iya da ubanninku mai sakwatanci ko in ji malam malam Abubakar gumi ubanninku kada ku rantse da iyayenku Mm, ah, wanda duk zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru to malamai suna da jawabi daban-daban akan wannan jawabi dai na farko shine kan cewa wannan lafdar a kuskure ne Ismail ibn Ja'far yayi don Malik bai ambace ta ba bata zo ba a cikin hadisin shi yasa Bukhari da ya rawaito hadisin daga ri- da ya rawaito hadis din daga riwayar Ismail ibn Ja'far sai ya ki fadanta sai ce aflaha in sadaka aw dakhala aljannata in sadaka saboda shi ya tabbatar kuskure ce ma Bukhari yana wannan in ya tabbatar lafazi ko da ya zo a cikin riwaya amma ya tabbatar ma'aluli ne akwai illa to sai ya sai ya ki ambatansa haka Bukhari ya yi a wannan hadisin dan ya ruwaito shi a kitabu da is- da isnadi dama da- hadisin da isnadi biyu ya zo riwayar Malik da riwayar Ismail ibn Ja'far to duk riwayoyin guda biyu Bukhari ya kawo su da lafazin su amma da ya zo na a cikin kitabu zaka da ya kawo shi da ya zo lafazin hadisin Ismail hadisin Ismail ibn Ja'far sai ce aflaha in sadaka aw dakhala aljannata in sadaka bai kawo wa abihi din ba Na'am, ai mu- Imam Muslim shi yasa yace zai gaya maka wurin illa. Shi yasa kaga da- be- me me yasa bai ce maka binahu bi hadith Malik bai kale ka. Sai ce ghaira annahu qal. Sai ya ishara ga sabanin lafazi. Dan ke tunani wannan wurin rigima ne. Akwai illa anan. Ba kuma sai ya gaya maka illar ba. Eh, ya dogara ga ilimin ka to waɗansu gaskiya waɗansu malamai sun tafi akan cewar lafazar tunda Ismail ibn Ja'far fika ne amintacce ne min rijali shaykhain saboda haka lafazin haka yake to wajen jawabi akan wannan sai da jawabi guda uku jawabi na farko suka ce wannan kafin a hana rantsuwa ne da iyaye kafin a hana rantsuwa da iyaye ne saboda haka wannan a cikin farkon musulunci ne kafin umarni ya zo na na a ce kada mutum ya rantse da iyayensa saboda kaga babu hujja akan yanzu mutum ya ce wa abihi kenan jawabi na biyu suka ce a'a wannan yana daga cikin laghul yamin rantsuwa ce ba da ma'anar rantsuwa ba abu ne wanda yake an riga an saba ana faɗan sa a baki ba a nufin yin rantsuwa a zai iya yi kamar aqra halqa aqra halqa zagi ne zagi ne amma da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam safiya ta yi haila ya rasulullah ya ce aqra halqa a hadisatuna hiya Hmm? ya faɗa ya ce to amma wannan abu ne wanda yake ba a nufinsa ya riga ya gudana a cikin domin ma'anan aqra wato Allah ya sanya ta ta zamanto ba ta haihuwa halqa Allah ya sanya ta ta rasa gashinta amma kalma ce wadda yake ya- ya ta- ta gudana akan harkar larabawa suna faɗa to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bisa abin da yake ba ana nufin ainihin wannan abin ba ko amma ana nufin ma zagin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ya ce shi mutum ne duk wanda ya zage shi ko ya la'ance shi Allah ya sanya wannan abin ya zamanto tahara gare shi kamar sakilat ka ummuk ka gani kaga shi ma wannan ai kaga ma'anarsa wato mahaifiyarka ta yi wabin ka mutu ka bar mahaifiyarka tana tana kuka والله أشبه الله وقال eh kamar wannan ma na na, na Muawiya ba Hmm? duk waɗannan suna daga cikin abubuwa da sun gudana a cikin harshe to waɗannan sai suka yi waɗansu jawabi na biyu suka ce ma'anarsa kenan kuma kamar imamun nawawi ga wannan ya yi ya karkata amma mai taisir al-aziz al-hamid sharh kitab tauhid shi na farkon ya tafi akai ka san akida tsara akida jawabi na uku suka ce wannan ba rantsuwa ba ba- a wato rantsuwa ba ba rantsuwa bace domin rantsuwa ana yin ta da nufin girmamawa to kuma wannan ba da nufin girmamawa ba ne da aka ce wa abika domin kuma wannan kuma usulubi ne na larabawa da suna yi har suke kawo wani baiti a wannan a wani yake cewa falawa abilwa shi na inni uhibbuha fala wa abilwa shi na inni uhibbuha ya ce wallahi ba haka bane na rantse da masu zargi da uban masu zargi ina santa to uban masu zargi na har wani girma gare shi da zan rantse da shi kuma wani yake cewa fa in taku lailas da atni amanatan fala wa abi a ada'iha la ubi'uha kage shi fala wa abi a ada'iha to wallahi na rantse da uban makiyanta uban uban wato magautanta ba zan tona ba zan ba zan tona amanarta ba to uban mago uban magautan masoyiyarsa har sun cancanci wani girma da zai yi rantsuwa da su saboda haka suka ce babu ma'anar ta'azim a cikin irin wannan amma uslubin larabawa saboda haka suka ce wannan a bisa uslubin larabawa ne suka kawo amma al-aslam shine na farkon kan cewa wannan kafin hani din ne abin ya zo ma ya tabbata kenan shi ko a wajen bukhari ya dauke shi akan cewar wato wahami ne zai iya zamantowa wahami ta fuskar cewar wato rawi ya zo yin riwaya ko da yake gaskiya zai wahala a ce riwaya bil ma'ana ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da bai ce ba wannan tika ba zai yi ba na'am
ko wannan ne to ake cewa rantsuwar zance na taba ji eh a na yi rubutu yana cewa wahabiyawa ta rantsuwar zance da annabi ya yi.
mm, an karya ta ce ba shi ne ba kamar ina da kamar ma na a- wa- wato ya sassan rantsuwa ake cewa lagol yamini ba haka suka faɗa a wannan suka ce lagol yamini ne domin lagol yamini shine rantsuwar da ake ba mutum yana nufin ya rantsuwa ba tunda rantsuwa shine kana nufin ka karfafa abin da ka faɗa da gaske da kuma girmama wanda ka kama hannun sunansa ka yi rantsuwa da shi waɗansu kuma sun yi tawili sun ce lawa abihi ma'ana lawa rabbi abihi da ubangijin ubansa na'am na'am taqdir majaz kenan ko kun yadda da majaz kenan na'am
باب السؤال babu su'ali عن أركان الإسلام an arkanin isa babi da yake yake bayani akan tambaya kan huk- kan rukunan addinin musulunci
حدثني عمرو بن محمد بن بخير عن ناقد حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر حدثنا سليمان بن ka ringa kara ka ringa sanya qala din nan fa kafin haddathana qala haddathana ka gane hmm? hmm? ka ringa kara qala ana fadan ana fadanta sai dai ba a rubuta ta
قال حدثنا سليمان بن haddathana قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس عن انس بن مالك قال نهينا to wannan isnadin isnadin kun ga akwai thabit shine ibn aslam al-bunani wanda yake ya lizinci anas ibn malik shekara 40 eh thabit ibn aslam al-bunani thabit al-bunani eh duwaibatu anas ake ce masa amma duk da haka ba shine asbatun nas fi anas fi fi anas ba wanda suka fi rike hadisansa na farko zuhuri sannan na biyu qatada sannan shi sal- thabit shine na uku thabit ibn aslam al-bunani gashi kuma da ibada kullun dare a cikin dare da rana zai kashi sauki alqur'ani kullun haka yake qali na'am anas yace
نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء an hana mu mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wato abin da yake ba a- le- ba shi da larura la tasalu an ashiya in tubda lakum a- a- yana yana ishara ga wannan da yazo a cikin alqur'ani Mm. Thabit a- Thabit ibn Aslam bu- a'a ban gani ba a cikin tarjumarsa
وكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه to ya kasance muna so yana kayatar da mu an yaji an rajul mutum ya zo min ahalil badiya daga mutanen jeji mutanen badiya mutanen wato a a waɗanda suke daga ƙauye yan ƙauyawa ba mazauna birni ba albadiya shine waɗanda suke bararo suna ba sa shi- zama cikin mutane suna yawo da tumakansu da raƙumansu da inda suka samu su yi riga nan su tashi su yi riga nan su tashi albadiya to shine wanda ake ce ma man bada jafa su ba su san ba su san ba su- ba su da kara wanda za su za su kalle ka su gaya maka balo balo suna da jafuwa suna da kaushin hali ba su da irin birnanci na 'yan birni na mujamala da kara da dan amfani da, da kalma idan za a amfani da ta sai an duba a gani ta dace kada a faɗa abin da za a bata su ba ruwansu ka ji abin da za ka ji da magana to shine ita ji jafuwa din to idan mutum ya zo ya- ya shiga cikin irin wannan a zai samu wannan jabu shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an taso da shi a banu sa'ad um, a cikin wanda suke a ƙauye suke domin kamar yadda yake ya taso a maka ya san wato larabci irin na 'yan birni to kuma ya san irin magana mai gwaɗi irin ta mutanen ƙauye Mm, haka suka sufanta ta wato a- a- a- a- a- a- a- wato kalmomi waɗanda suke masu rilza mai gwaɓin magana to sai ɗan ƙauye sai a- ko ko a hausa ne ma kuwa za a gani kowane yare a haka suke to su ɗan me yasa suke son ɗan- ɗan badiya ya zo saboda shi ɗan badiya shi bai san hannun bai riske shi ba cewa an hana a yi tambaya saboda haka in ya zo zai taho ne kawai bai sani ba don haka ya tambaya to sahabbai suna son irin wannan ya zo ya yi tunda in ya zo ya yi ya yi tambaya za a yi masa bayani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya jinkirta bayani ga barin lokacin bukata to sai su sami ilimi ta nan su suna jin kwarjini kuma ga tarbiyyar da aka yi musu kada su yi tambaya to yayin da wani zai zo ya yi tambaya murna suke yi. na'am العاقل al'aqil amma ko mai hankali wanda ya san irin tambayar da zai yi. eh ba kowane mai ba kowane dan badiya ba na'am فيسأله فيسأله sai ونحن نسأل.
sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam alhali muna sauraro فجاء رجل من أهل البادية sai wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo to wannan bayanin sa ya zo a wata riwayar shine Dhimam ibn Tha'laba Dhimam bi kasri bad ibn Tha'laba daga da- min ahli Najd na'am فقال يا محمد
sai ya ce ya muhammad kaga wannan shi bai san an hana faɗa ba tunda an hana a ce ya muhammad sai dai ku ce ya rasulallah ko ya nabi allah an hana allah maɗaukakin sarki ya hana to amma tunda shi yana ƙauye bai san hukunce-hukunce da suke sauka ba bai san an hana wannan ba yana zuwa kawai sai ya kama sunan gatsai haka ya faɗa
أتانا رسوله yace uh, yace uh, uh, jakadanka ya zo mana وزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسله sai ya gaya mana cewa kai kana cewa Allah ne ya aiko ka wannan za'ama bi ma'ana ƙala ne kada ku ɗauka da ma'anar riyawa ne yake Eh, dan za'ama tana zuwa da ma'ana ƙala tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za za'ama jibril Um, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka haka jibril yake riyawa Ah, ai ba zai yi ba ai haka za ƙala jibril haka za ƙala jibril yana cikin bukhari saboda haka wannan yana nufin ah, za ku ji irin wannan yana faɗa yana faruwa a cikin manganin sahabbai waɗansu suna cewa lugatu ahlil hijaz ne amma ba haka bane lugar larabci ce albasariyuna wal kufiyun duk su tabbatar da ita cewa za'ama tana zuwa da ma'ana qala Eh, na'am sai wato yace jakadanka ya zo mana ya gaya mana cewa kai kana cewa Allah ne ya aiko ka kaji tambaya
قال سلام ya ce ya yi gaskiya
قال فمن خلق السماء ya ce to waye halicci sama قال الله ya ce Allah قال فمن خلق الأرض ya ce waye halicci ƙasa قال الله ya ce Allah قال فمن نصر هذه ya الجبال ce waye kafa waɗannan duwatsun وجعل فيها ما جعل ya sanya abin da ya sanya a cikinsu قال الله ya ce Allah قال فالذي خلق السماء to na haɗa ka da wanda ya to na haɗa ka da wanda ya halicci sama وخلق الأرض ya halicci ƙasa ونصب هذه الجبال ya kafa waɗannan duwatsun قال الله أرسله yanzu Allah ne ya aiko ka na'am قال نعم
na'am qala na'am قال نعم yace eh yace haka ne yace eh Ma- wannan jawabi ne na ijab in aka tambaye ka da abu na tabbas sai ka amsa da na'am in ku aka tambaye ka da abu na korewa sai ka amsa da bala inda ya ce alaysa Allahu arsalak ba Allah ne ya aiko ka ba to wannan sai ce bala haka ne Allah ne ya aiko ni amma nan da yake yayi ne jawabin da mujib da abin da tabbas Allah ne ya aiko ka sai ce i Allah ne ya aiko ni
قال yace وزعم رسولك أن, kuma jakadanka ya gaya ya ce أن علينا خمس صلوات cewa akwai salloli guda biyar wajibai a kanmu في يومنا a وليلتنا wuninmu da darenmu قال سلام ya ce ya faɗi gaskiya قال فبالذي أرسلك to na rantse da wanda ya aiko kaga ya yadda cewa Allah ne ya aiko shi kenan bai koma da fabillazi khalaqas sama da ya wadata da wannan kaga wanda ya nuna hankalinsa yace to da na rantse na hada ka da wanda ya aiko ka قال الله أمرك بهذا shin Allah ne ya umarce ka da wannan قال نعم yace shine
قال وزعم رسولك yace kuma kuma jakadanka ya ga- ya faɗa أن علينا زكاة في أموالنا cewa akwai du- akwai zakka a cikin dukiyoyinmu قال صدقة ya ce ya yi gaskiya قال فبالذي أرسلك to na haɗa ka da wanda ya aiko ka قال الله أمرك shin بهذا Allah ne ya umarce ka da wannan قال نعم ya ce eh قال وزعم وزعم رسولك ya ce kuma, kuma jakadanka ya faɗa ya faɗa أن علينا صوم شهر رمضان cewa akwai azumin watan ramadan wajibi a kanmu في سنتنا a cikin shek a kowace shekara tamu قال صدقة ya ce ya yi gaskiya قال فبالذي أرسلك to na haɗa ka da wanda ya aiko ka قال الله أمرك بهذا shin Allah ne ya umarce ka da wannan قال نعم ya ce ya ce eh shine قال وزعم رسولك ya ce kuma jakadanka ya ya ce أن علينا حج البيت cewa hajjin ɗakin Allah yana wa- wajibi a kanmu من استطاع إليه سبيلا wanda ya sami ikon ikon tafarki zuwa gare shi قال صدقة ya ce ya yi gaskiya قال
sai ya ce so kala sai anas ya ce thumma walla sai ya juya baya قال والذي بعثك بالحق ya ce na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya لا أزيد عليهن ba zan ƙara a kansu ba ولا أنقص منهن ba zan tawaye komai daga cikinsu ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce لئن صدق wallahi in yayi in- in- in yayi gaskiya ليدخلن الجنة to wallahi zai shiga aljanna na'am حدثني عبد الله بن هاشم نعم وحدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بهز شيني ابن أسد مالم متانا مصر آه، بصرة
قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا سليمان بن المغيرة شما دقت البصري عن ثابت دق ثابت البناني قال قال أنس يجي أنس ياتي كنا نهينا في القرآن من كسن شيء أن هنا مؤتكين القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء متنبئي من زان الله صلى الله عليه وسلم وانا أبو وساق الحديث المسلم.
sai ya kwararo hadisin da kwatankwacin wannan wannan hadisin ya kunshi abubuwa da dama na farko cewa as-salawatul khams ana ababen maimaita su ne a kowane dare da rana shine ma'ana fi yaumina wa lailatina kuma azumin watan ramadan yana wajaba a kowace shekara kuma wannan ya nuna kan cewar gama garin mutane in suka- ba wato in suka yi aiki da abin da aka gaya musu suka gaskata shikenan ba sai sun koma sun yi tunani irin na malamai ba sun yi a sun yi bincike sun san hujja da sauransu me yasa zai gaskata ba sai ya je ya tambayi kansa me yasa zai gaskata annabi ba Mm. domin bai tambaye shi mu'ujiza ba bai ce mece ce mu'ujizar ka ba sabanin wato saboda malaman tauhidi yan mutakallimun waɗanda suke ba a tauhidin a a tauhidin mutaakhirin sa cewa wajibi ne mutum wato sai yayi shakka sannan yayi tunani sannan ya tabbatar da imani in bai yi wannan ba imaninsa ba karɓaɓɓe ba ne idan kawai ya ji an faɗi magana ya gaskata wannan bai yi ba wato sai ya yi shakka cewa anya kuwa shi yana shakka cewa addinin nan ba gaskiya ba ne annabin nan ba gaskiya ba ne to sai ya fara daga nan to me dalilin cewa annabi gaskiya ne ya ce to me sai ya duba sai ya koma ya duba ya yi bincike yana da mu'jiza bai taba ƙarya ba an yadda cewa shi amintacce ne duk sai yayi wannan tukuna sannan imaninsa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne zai tabbata ina hujja ina aka samu hujja anan to kun ga wannan hadisin ya rusa wannan tunda shi da yazo bai ce me mu'jizar ka cewa ce mai gaskiya bane kai kawai cewa ina hada ka da Allah wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya kafa duwatsu Allah ne ya aiko ka yace shi ne shi kenan kaga yadda sannan kuma wannan ya nuna kan cewar idan mutum ya tsaya akan farlai zai tsira a wajen Allah jalla wa ala na'am na'am eh na biyu ba hadisin eh amma me yasa ya kawo eh akwai mutaba'a ga shi Abul Qasim ba abun nabar kai hashim ibn al-qasim yayi mutaba'a gare shi tunda duk sun yi musharaka wajen riwaya daga Sulaiman ibn al-Mughira abin da yasa ya kawo shi saboda nuhina fil qur'an dan ya nuna cewa hanin a qur'ani yazo wanda kaga yana akwai ziyada a cikin lafazi shi yasa ya kawo ta na'am ba shi da matsala a ba shi da matsala ai dukkan su rijalul shaykhaini ne alaikum assalam zai wahala ka ce lokaci ɗaya ne doka ga shi kamar wannan da ya zo a hadisin anas sun ayyana cewa imam ibn sa'alaba ne haka zalika na hadisin talha ibn ubaidillah din ma wadansu sun dauke shi akan cewa shine dai imam din hadisin imam ne haka wadansu suka dauke shi ta iya ko wani ma na wannan hadisin da yake kan ila sallaitu wa sun su
wannan hadisin anas shi kuma ba eh a shi kaga ai wancan ai shi ya faɗi tahlilul halam halal wa tahrimul haram shi wancan kuma an faɗi sunansa annu'man ibn qawqal ne nu'man ibn ibn qawqal hadisin nasa zai zo nan gaba kama saboda haka kaga mutane ne daban-daban suke zuwa kaga akwai na shi wannan imam ibn sa'laba akwai kuma na shi nu'man ibn qawqal wanda zamu gani amma wanda ya zo a hadisin Anas an bayyana shi imam ne haka zalika na hadisin Talha ibn Ubaidillah ma a shi ma kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin bukari an bayyana cewa imam ibn sa'alaba ne na'am to mu dan huta na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kafin ka fara karatun akwai tambaya na'am
dangane da halar tambaya da aka yi halar islam ne ko kuma akwai abin da yake za su
akwai wanda yake wanda yake labudda min wanda yake yake da larura ba abin da yake da larura tunda sahabai duk da an hana din kaga sun je sun yi tambaya sun yi tambaya mata sun je sun yi tambaya yadda za su yi wankan jaraba sun je sun yi tambayar a hukunci idan aka yi mafarki abubuwa wanda suke na larura amma in ba haka ba sahabbai an ce musu kada su tambaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya hana halaka wanda suka gabata daga ciki ya ambaci kasratul masail kasratul masail shi yasa ba sa tambaya din sai abin ya kama abin da yake na larura kuma a a wato ne ne wani abu ya faɗo min na tani kuma ya ya escape
ayar mata alwanan shiya tana da dalilin eh shi- shi ma suna ta tambaya ne eh irin wannan eh suna tambayar wannan ya ce ina me ina makomar mahaifinsa wannan ya ce kaza na'am Mm. na'am na'am alhaji bai na'am sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yanzu da aƙidoji haka na irin marasa kyau kamar waɗanda suke musulunta sakamakon kamar yin aisa musulunci da su sun tambaye shi cewa da Allah haka musulunci yake yin kaza da kaza ya nuna maka da wani irin wannan jihadi ya za a fito shi kamar yin wai wai a dan ya tambayi dan ISIL ya nuna masa ya nuna masa aƙidar jihadi kuma ba jihadi ba eh to ya shi hukunce shi wanda aka ba wa wannan fatawar
eh to ai shi ma yana yayi kusuri tunda ba su ne kadai musulmi ba haka maka ba in kuma yan yariyar da ya kuma shi ake gani kamar da sai shine abin tausayi shine wani lokaci ɗaya daga cikin abin da mutum yake abin da kamar Sheikh Islam eh, Imam Zahabi yake cewa ya- wato wani lokaci mutum ya ma yan bid'a jin kai ya ci tausayin sai ke cewa mutumin da ya taso a Kufa ba abin da aka sani sai san Ahlul Bait da san Sayyidina Ali Um, sai ka tausaya masa in ba aqida shi ba me zai yi mutumin da ya taso a Sham ba abin da ake yi sai san Muawiya da tsine ma Sayyidina Ali in yi aqidan nasibanci sai ka tausaya masa dan abin da ya taso ya ga kenan a gidansu Mm. kan mutum ne ya taso a cikin a cikin sha'anin abin nan a a gidan girmama shehunne da komai shehi shehi ana mai amai da shehi kamar annabi an fi kiran shehi ma fiye da inda ake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga kan cewa abin tausayi ne to amma wannan duk ba uzuri bane ba uzuri bane tunda Allah ya wajabta wa mutum ya tambaya ko ya amfani da hankalinsa sai tashi ya bincike to ko waɗannan ma waɗanda suke tare da su 'yan isis ɗin sun ɗauka a su ne kaɗai a tunda sun san dai ba ba su ne kaɗai a musulmi ba ko musamman suna ganin musulmin duniya ga baki ɗaya malamai waɗanda dai ake karɓar fatawarsu ba sa tare da su ga abin da suka ce ya ka kaga ai ya kamata mutum ko ba komai ya dan saurara ya ce kai bari ya ji bari ya ji second opinion Mm.
imanin ne kawai yan fara
na'am imanin da suka ke sun shi ne inda sun shi ne da mara da rayuwarsu to in ma imanin shi ma gurbatacce ne fa shine shi ma imanin in su- in suka zama to kan cewa yanzu kamar sun yi imani amma suna ganin kan cewa duk wani musulmi in ba su ba kafiri ne kaga wannan imanin wani amfanin su zai yi imanin khawarij imani irin na khawarij gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su shiga za su fita daga cikin addini kamar yadda asaham yake fita kamar yadda kibiya take fita daga cikin abin nan abin da aka aka harba na'am idan irin sai ya samu dacewa sai kibar da yake sai kowa ne ke halin da wanda ba su zuwa sai ana masa bayanai yanzu za a jawo hankalinsa ko iya da wata shuwa a tsarinsa to amma sai yana yana mai da kanaka shi ne za a za a tafi shi hankali ko ba eh shine ilimin ai shine yadda ilimi yake zama haske ba na'am na'am ci gaba
بسم الله الرحمن الرحيم na'am bismillahir rahmanir الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة babu da yake bayanin imani wanda a, ake shiga aljanna da shi kuma wanda ya riko da wannan imanin da wanda ya riko da abin da aka umarce shi da shi zai shiga aljanna
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا علي قال حدثنا عمرو بن عثمان Allah ka tanke cewa haddathana haddathna kake cewa fa
قال حدثنا موسى بن ميحان kana itika akan dal din maimakon ka yi akan sa din shi yasa kake hadiye sa din hadiye ta kake yi na malam salisu fadda ci gaba قال حدثني أبو أيوب na'am أن أعرابيا عاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بالكتاب ناقته أو بزمانها ثم قال يا رسول الله أو يا صلى الله عليه وسلم أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني من النار قال فكف النبي فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وثق أو لقد وثق قال كيف قلت قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل وتصل الرحم بينها Na'am. Kun ji a- Abu Awana wannan hadisan da wa- da wannan hadisin na Abu Ayyub da wanda yake gabansa na Anas ya hada su tare. Tare ya hada su a babi daya yace babu bayanil a'mali wal fara'id allati idza addaha bil qawli wal amal dakhala al janna wad dalilu ala annahu la yanfa'uhu al iqraru hatta yastayqina bihi qalbuhu wa yuridu wa yuridu bihi wajha Allah azza wa jalla bima yahrumu bihi ala an-nar to kun ga tabwibin abu awana kenan wanda ya hada hadisin da ya gabata da wannan hadith din baki daya isnadin muhammad ibn abdullahi ibn numair babansa abdullahi ibn numair a al-kufi yace haddathana amr ibn uthman haddathana musa ibn musa ibn talha qala haddathana haddathani abu ayyub abu ayyub al-ansari sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine a abin nan واقد ابن زيد كو قال حدثني أبو أيوب شيني خالد ابن زيد الأنصاري أن أعرابيا أعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر شاون بلاربا داجي بلاربا قوي يا بجروم من زمان الله صلى الله عليه وسلم الحالي ينا حال تفيا فخ- فأخذ بخطام ناقته سيكاما وتو آه linzamin taguwarsa to kusan linzamin taguwa ta hanci ake sa shi ba ta baki ba au bi zimamiha ko kuma da ragamar ragama ita ce wanda ake sawa a wuya a ja shi kuma khitam shine wanda ake sawa a hanci ta hancin rakumi to rawin shakka ne daga rawin Mm, ragamar ya kama ko kuwa linzamin ya kama sun maƙala sannan ya ce ya rasulallah ya ce ya rasulallah au ya muhammad shakka daga ra- rawin shin ya rasulallah ya ce koko ya muhammad in ya ce ya muhammad kaga saboda bai san cewa an hana yin faɗin haka ba in ku ya ce ya rasulallah bi ma'ana ya ɗan samu wani ilimi da har ya san cewa ba a faɗan ya muhammad akhbirni bima yuqarribuni min aljanna wa ma yubaiduni min an-nar yace ba labarin abin da zai kusantar da ni aljanna ya nisantar da ni daga wuta to kun ga irin wannan shine abin na larura tambaya ta larura wadda a, ita ba a hana irinta ba qala fa kaffa an sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kawai ya kame wato bai yi magana ba thumma nazara fi ashabihi sannan ya du sannan ya kalli sahabbansa thumma qala sannan yace laqad wuffiq aw laqad hu- laqad hudi wannan mutum ai masa muwafaka ko kuma an shirye an shirye shi qal kaifa qult sai ce me kace yaya kace qala fa aada sai ya sake maimaitawa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kana bauta ma Allah baka shirka da shi da wani abu a cikin ibada wa tuqimus sala kana tsaye da sallah wa tu'ti zaka kana ba da zaka wa tasilur rahim kuma kana sada zumunci da innaka to saki taguwar zuwa ya rike ta ba za a yi tafiya ba a biya masa bukatarsa ka gani to maimakon ka ga lutufi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ce to saki taguwar tana amsa maka tambayar ka sai ya amsa masa tambayar ce to yanzu saki taguwar wanda ya nuna hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam a hakuri wanda yake na ilimi Mm, ba hakuri wanda yake na yaya zan yi ba dole ne hakuri ba Mm, hakuri wanda yake na ilimi shine wali rabbika fasbir din saboda ubangijinka na'am
قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا فأز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موسى وعروه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث.
نعم يتي وحدثني محمد ابن حاتم وعبد الرحمن ابن بشر قال حدثنا بهز ابن أسد قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب wannan Muhammad ibn Uthman ibn Abdullah ibn Mawhab da Bukhari ya ruwaito wannan hadisin sai ya ce akhsha an yakuna Muhammad gaira mahfu wa inna ma huwa amr kun ga a wancan hadisin ai amr bin Uthman ne ko amr bin Uthman ha? Ha, ko ba haka ba a wancan hadisin to a wannan ma sai Bukhari ya ce yana zaton cewar Muhammad ibn Uthman din nan kuskure ne Amr bin Uthman ne kuma haka aka ce Shu'ba yayi kuskure ba ba mu- yana kuskure a wajen sunan kuma wannan yana yawan faruwa wajen Shu'ba yakan yi kuskure wajen sunaye saboda kularsa da haddace matan kularsa da haddace matani sai ya kuskure wajen sunaye Mm. har waɗansu suka ce shi a a waɗansu suka ce to ko yana da ‘ya'ya biyu ne shi a Uthman ibn Abdullah ibn Mawhab yana da ɗa Amru yana da ɗa Muhammad aka ce a aizan domin babu wanda ya ruwaito hadisin da haka sai shu'ba duk sauran mutane sun saba masa daga cikin su ga shi yasa kaga wannan yake nuna kan cewar kaga wannan illa ce Imam Muslim bai bayyana ta ba amma kaga ya kawo hadisin kamar yadda ya alkawari cewa zai yi bayanin illoli shi yasa ake cewa yawanci imam muslim hadisin da zai fara ambato a babi shine wanda yake salimun min illa wanda ba shi da wata illa to sannan wanda zai biyo baya da shi to shine in akwai illa akwai shi sai ya ishara ba tare da ya faɗa ba ya bar shi ga ahlul fanni su gane to haka kamar wannan da yake bukari yayi bayani shi ma muslim a cikin kitabut tamiz yayi bayani cewa shu'ba a shu'ba wato yayi kuskure a kaga ibnu manda a cikin kitabul iman naqlan an muslim qala muhammad ibnu uthman huwa amru لأن غيره رواه عن أمر يعني غير شعبة رواه عن أمر to amma shuba ya hada shi yace huwa wa abuhu Uthman annahuma sami'a Musa bin Talha yuhaddithu an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mithli hadha alhadith to ka gani ya kawo wannan isnadin dan kawai ya ishara ga illan ne ba wai ran akwai wata fa'ida ta matan ba almatin sawa daidai ne na'am
قال حدثنا يحيى بن يحيى الزيني قال اخبرنا ابو ابو الاحوص حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن موسى بن طلحه عن ابي ايوب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يجنيني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به Na'am, ya sake kawo wanda hadisin da wani isnadi daga eh, Yahya ibn Yahya at-Taimi at-Tamimi anni- ah, at-Tamimi akhbarana Abu al-Ahwas Sallam ibn Sulaim wa qala wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim haddathana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Musa ibn Talha kun ga nan Abu Ishaq din nan a mudallis ne kuma ya ruwaito shi an Musa ibn Talha da an shi yasa addar qutni a cikin ilal yuqa yace yuqalu inna aba ishaq lam yasma'ahu min Musa ibn Talha wa inna ma sami'ahu min Amr ibn Uthman ذكر ذلك حمزة الزيات to idan Amr bin Uthman ne ya ya yi tadlisi da shi kun ga wato Abu Ishaq da yace an Musa ibn Talha akwai wasita tsakaninsu to wasita ta yi fiƙa ce ta yi ba fiƙa ba to kun ga anan wasitar da aka ce Amr bin Uthman ne kaga Amr bin Uthman fiqa ne shine a cikin wancan isnadin saboda haka kaga babu illa kenan to amma saboda ba a sani ba ce hakika ita ce wasita ko ba ita ba ce to riwayar Hamzatu Zayyad ta bayyana amma Darqutni ne ya ambace ta a cikin ilal za a iya cewa to me yasa Muslim ya kawo wannan isnadin bayan yana da illa tunda akwai tadlis na Abu Ishaq sai ce to ai tunda ya dogara da asalin hadisin wannan a cikin mutaba'at ne zai iya kawo hadisi wanda yake da illa to amma kuma wannan hadisin ya kunshi ziyada wanda tabbatar ziyadar ta dogara da ingancin wannan isnadin mecece ziyadar wanda ya zo a ƙarshe domin a ƙarshen hadisin ya ce me ya ce in tamassaka bima umira bihi dakhala aljanna a wata riwayar in tamassaka bihi dakhala aljanna in tamassaka bihi zai shiga aljanna in ya in ya riko da abinda a aka umarce shi da shi zai shiga aljanna to kaga wannan wannan abu isa ga ya kaɗe ta da ita ko don a waccan riwayar babu ko ba ku lura ba a waccan riwayar ta amru bin usan ko kun gaji ne babu wannan ziyadar to saboda haka idan isnadin bai tabbata ba sai ya zama kan cewa asalin hadisin ya inganta banda wannan ziyada to amma tunda da aka bayyana tadlisan abu ishaq cewa wasiɗar da ya bai ambace ta da bai ambace ta ba ta amincinta ya tabbata cewa amr bin uthman ne dai to kaga ya nuna kan cewa babu illar kenan idan riwayar hamzatu zayyad ta tabbata wadda daru kudni ya ambace ta a cikin illat na'am a to karatun wayannan littattafan idan mutum zai karanta su da duban wato a asani da kuma asina alhadithiya sai ya yi ta bincike kafin ka fahimci abin sai ka yi ta bincike kafin ka fahimci abin don abinda il abinda in ba haka ba wato saboda shi yasa za ku ga in ana karatu wani lokaci wanda suke ba fannin su bane in ana karatun hadisi su ba sa so ma ya tafa dan isnadin mhm mhm mhm lala yace ina sahabin shikenan sai a tafi an saboda abubuwa na ilimin da ake kawowa a cikin asani din ba za su bayyana ga mutum ba sai ya yi bincike sai ya yi bincike sannan zai gane me yasa a cikin dukkan asani na wannan hadisin imam muslim ya zaɓi waɗannan a cikin asani ɗin wanne ne bukhari ya muwafaka da shi wanne ne bai muwafaka da shi wanda bai muwafaka da shi ba me yasa bai muwafaka da shi ba to duk waɗannan shine sina'ar shine abin da ake ce ma as-sina' al-hadithiyya to Allah ya ba mu fahimta na'am
قال وحدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عفان عفان قال حدثنا وهيب وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره نعم اسناد وانا ابو بكر ابن اسحاق شيني محمد ابن اسحاق kunyarsa abubakar as-saghani wannan sun yi musharaka da imam da abu awana wajen riwaya da gare shi duk da abu awana ɗabakar almajiran muslim ne amma sai suka yi musharaka sai zama to sa'an muslim a wannan isnadin tunda malamin su ne duk su biyu affan shine ibn muslim as-saffar وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي حدثنا يحيى ابن سعيد الياني عن ابي زرعه عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه نعم أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه cewa wani bararaba wani ba kauyen daji ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم فقال يا رسول الله yace ya rasulullah دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة yace nuna min aiki da idan na aikata shi zan shiga aljanna قال تعبد الله لا تشرك به شيئا tace ka bauta ma Allah baka tarayya kana bauta ma Allah baka tarayya yin tarayya da shi da komai وتقيم الصلاة ka tsayar kana tsaye da sallah ta farilla وتؤدي الزكاة المفروضة kana ba da zakka wadda take ta farilla وتصوم رمضان kuma kana azumin watan ramadan قال والذي نفسي بيده ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa لا أزيد على هذا شيئا شيئا أبدا ba zan ƙara komai akan wannan ba har abada ولا أنقص منه kuma ba zan tawaye daga gare shi ba فلما ولى yayin da ya juya baya قال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا
duk wanda yake so ya ga mutum da yake dan aljanna to ya du- to ya kalli wannan to me ya- me bambanci tsakanin wannan da waɗancan shi wancan cewa aka yi aflaha in sadaka ko da halal janna in tamassaka bihi Hmm? ko da halal janna in sadaka nan kuma yace man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hadha ma'ana ɗaya na faɗi ne kawai yau goya.
ma'ana ɗaya ne wannan an masa bishara wancan ku an rataya an ce in yayi gaskiya Eh? wannan ku an yanke aka ce wannan dan aljanna kamar ya ce wannan dan aljanna ne dukkanin su fada suka yi cewa suka yi la azidu wala anqus amma shi wannan aka ce dan aljanna ne su kuma wancan aka ce in sun yi gaskiya yan aljanna ne me bambanci wannan bai da cikin wannan kuma ya to me yasa aka ba shi certificate su wancan ba a ba su ba saboda wannan yana da gaskiya ne wancan kuma akwai hikima da yin da yi da cewa ya da duk abin da suka faɗa ɗaya ne fa abin da suka faɗa ɗaya ne la azidu ala hadha shay'an abadan wala anqusu minhu na'am Zai iya yiwuwa a nan salon a masa wahayi.
ahsan shine an sanar da shi an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan yayi gaskiya wadancan ku cewa in yayi gaskiya zai shiga aljanna su shi ko wannan an sanar da shi cewa me yayi gaskiya eh ya ba da labarin gaibu ya ba da labarin an Allah ya sanar da shi cewa dan aljanna ne cewa zai yi gaskiya su ko wadancan kaga ya faɗi hukunci ne na shari'a cewa duk in yayi gaskiya ya shiga aljanna sauraka duk wanda yayi gaskiya har duniya ta tashi akan abin da ya faɗa na wannan zai shiga aljanna amma a ayyana cewa wannan dan aljanna ne wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam Mm. wane wani shehi Mm. na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am وأبو كريب واللفظ لأبي كريب na'am قال حدثنا أبو معاوية to da nan ta ta ne maka ta ne maka gurjini kuma salisu na'am
نعم عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر to abu muawiya shine muhammad ibn khazim ad-darir yana daga cikin asbatun nas wajen riwaya daga a'amash al-a'amash na'am abu muawiya shine muhammad ibn khazim ad-darir al-a'amash kuma sulaiman ibn mahran an abi sufyan shine talha bin nafi' an jabirin qala ah, ata ata an-nabiy ata an- na'am قال ata an-nabiyya أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن خوطب نعم عن نعمان ابن قوقل يا زوما النبي صلى الله عليه وسلم نعمان ابن قوقل الأنصاري yana daga cikin sahabbai da suka halarci yakin Badar kuma an ce shi ne ya rasu a wajen yakin Uhud a ya ce ma a, yake cewa Allah na rantse maka cewa za a kashe ni kuma in shiga aljanna ina ta ina tako wato ina taka kafata a miƙe an ce gurgu ne rana bata faɗi ba sai da aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi a cikin wato dausayan aljanna yana tafiya ba shi da ba shi da gurgunta tare da shi yace a cikin bayan Allah akwai wanda in ya rantse ma Allah abu zai faru sai Allah ya tabbatar masa to amma waɗansu sun ce wannan kissar ga Amr ibn Jamuh ne ba shi bane ba Nu'man ibn Qawqal bane shi dai Bukhari da ya kawo kissarsa a cikin Tarihul Kabir sai ce Numan ibn Qawqal ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya haddace alqur'ani yana karantawa yana mantawa yake cewa amma wallahi yana shaida ma Allah cewa shi yana son Allah yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'aman ahab mutum yana tare da wanda yake so da kuma ya kara da wata lafza إذا walahu mahtasab kuma abin da ya yi ihtisabin neman ladansa Allah zai bashi to la'alla wannan shine wanda Anas yake cewa ba mu taɓa farin ciki ba irin farin cikin mu da muka ji wannan balaraban ya zo ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa da ya ce almar'u ma aman ahab har Anas yake cewa to ina son ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar kuma ina fata Allah ya tashe ni tare da su ranar alkiyama na'am shi shi wannan Nu'man din a ban gani ba dai a cikin kissarsa wannan nasa daban ne shi kuma eh wannan wanda yake cewa ne eh akwai wannan wanda yake cewar in ya shiga aljanna ina zai gan shi yana cin tare da annabawa da siddiqai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba Allahu a'lam ko ne ne daga cikin su An-Nu'man ibn Qawqal ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace yace ya rasulullah yace ka bani labari idan nayi sallar sallolin fa idan nayi sallar farilla na haramta abin da yake haram na halatta abin da yake halal shin zan shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na'am na'am na'am والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن قوقل ابن موسى ابن موسى دي العبسي نعم عن شيبان النحوي دجا أعمش صالح أبو صالح شيني صفوان شيني ذكوان السمان الزيات دجا cikin malaman Madina amma shi ma kuma ya je ya zauna a Kufa wanda suka yawaita riwaya daga Abu Huraira na'am وابي سفيان na'am عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله Nu'man ibn Qawqal ya zo ya ce ya Rasulullah bimithlihi da kwatankwacin wannan hadisin وزاد فيه amma shi ya kara a cikin riwayarsa ولم أزد على ذلك ban ƙara komai akan wannan ba to wannan hadisin kun ga shi ma yana daga cikin hadisan da suke da illa dan al'amash mudallis ne kuma haka ya rawaito hadisin da an bai ce haddathani abu sufyan ba kuma babu ah, ba inda ya bayyana as-sama ah, ah, ba inda ya bayyana don haka sai dai kawai a ce wannan hadifin imam muslim ya roto shi don ya biyo da shi da a riwayar abu zubair an jabir a ƙarshen babin sai ya zamanto wato muta an samu mutaba'a Eh, shi ne jawabi ga imam muslim to shi kansa abu zubair din mudallis ne shi ma to amma wato da tadlis tadlis dukkansu wato illa ce wadda take tana tana karban gyara tana karban dori to kamar kaga duk kowane hadisin guda biyu yana da illa amma illar ba mai tsanani ba ce illar tadlis ce akwai illar tadlis a riwayar amash akwai illar tadlis a riwayar abu zubair an jabir to su su biyu riwayoyin sai su karfafa juna sai ya zamanto hadith hadith din ya zamanto a martabar hadith maqbul amma saboda wa'annan ilal din imam mus imam al-bukhari kaga bai rawaito hadith din ba imam bukhari bai rawaito hadith din ba kuma kaga ma akwai ikhtilaf shin hadith din daga abu sufyan ne an jabir ko ko daga abu salih da abu sufyan an jabir masu riwaya daga jabir Mm, shine ai to kaga wannan ba ikhtilaf bane akan a'amash an su mutum ruwaya su da mutum biyu shine ai a riwayar farko yace Abu Saleh an Jabir ita ce riwayar Muhammad ibn Khazim ad-Darir Shayban an-Nahawi yace an da ya rawaito daga Amash yace an Abi Saleh wa Abi Sufyan ya kara Abu Saleh to kaga wannan ikhtilaf ne bal darqutni ya faɗi wani fuskan na ikhtilaf din wani ya ruwaito hadisin an abi salih an abi sa'id al-khudri maimakon jabir to in hadith ka ganshi da wannan ikhtilaf din za ga da wuya bukhari ya kawo shi la'alla illa da yasa kenan imamu bukhari bai kawo ba wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ake ci kaddamar da bukhari akan muslim wajen inganci na'am eh eh kaga ai waɗannan duk hadisan fa duk shawahid ne duk shawahid ne tunda asalin kissar dai shine aikin da zai shigar da mutum aljanna kuma da cewar ba zai ƙara komai ba kaga duk ai akwai abin da yake shaida ga wannan saboda haka waɗannan hadisan abin da yasa uzuri ga Imam Muslim bayan ma kan cewa akwai mutaba'a ta hadisin da yazo asali ma hadisin abu a shawahid ya kawo shi a shawahid ya kawo shi kun san shahid a shahid shine hadisin da yake na wani sahabi daban amma yana da ma'anar hadisin wani sahabi daban kun ga hadisan da suka gabata akwai hadisin Anas akwai hadisin Abi Huraira akwai hadith din Abu Ayyub al-Ansari dukkanin su akan tambaya ne kan aikin da zai shigar da mutum aljanna aka bayyana masa shari'o'in musulunci yace ba zai ƙara komai ba ba zai rage komai ba to sai aka kawo hadisin da riwayar Jabir shi ma da kwatankwacin irin wannan ma'anar to kun ga wannan shahidi ne bil ma'ana lafazin daban ne amma ma'anar ɗaya ce to saboda haka wannan shahidi wato yana shaida ga riwayar da ta gabata shine a shahid shine ya zamanto hadisi ma'anarsa ɗaya amma sahabin daban sahabban daban fawaid na sanad an shi ne ai bayanin ilal ɗin ke ne yake yi a dama ai ba musulun ai baya yi ai din illa baya bayanin ta zai kawo maka isna ko imamun nawawi a imamun nawawi yakan kawo yanzu ka kamar wannan ka gani kamar wannan qaulul a'mash an abi sufyan ma an al a'mash mudallis wal mudallis idza qala an la yuhtaju bihi wadansu baya kawowa haka ne imamun nawawi wadansu baya kawowa yasa na ce maka idan mutum yana so yayi ma sahih muslim aikin haƙi ya bashi haƙƙinsa dole sai ya je ya ta bincike kafin ya fitar da fawaid isnadiyya din da kuma irin waɗannan ilal din dan shi muslim ya kawo su ya gama dan saboda duk wayannan abubuwan sanannu ne a wajensa kuma yana da dalilin sa kafin ka gano me yasa muslim ya kawo sai ka yi bincike na'am na'am na'am ba a ba lallai zamanto mutum ɗaya ba zai iya zamanto a sashi zamantowa mutane daban ne amma dai tunda shahidin shine cewar ma'anarta ingantatta ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga kamar raf'ul yadaini ne a cikin addu'a kaga ai ba ba wai sahabbai ne daban-daban suka ruwaito waqi'a daya ta raf'ul yadaini ba ko sun ruwaito waƙo'i daban-daban wani ya ruwaito lokacin sallah wani ya ruwaito lokacin lokacin roƙon ruwa wani ya ruwaito lokacin da wani ya zo ya ce a nema ma ɗan uwansa gafara wani ya ruwaito lokacin yaƙin badar duk kaga ma'anar ita ce raf'ul yadaini fi du'a to kowanne daga cikin wannan kowanne daga cikin wanda ya riwayar shahidi ne to kamar haka din ne anan ba wai kissa ba wai ya zamanto ba kissa ɗaya bace idan kissa ɗaya ce to zai zamanto shahidun bil lafzi kenan kissa ɗaya ya zamanto sahabbai daban-daban su ruwaito ta domin shahid iri biyu ne akwai shahidun bil lafzi akwai shahidun bil ma'ana to waɗannan shawahid din din na ma'ana ne na'am
قال وحدثني سلمة بن شبيب بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين أعين أعين إيه الحسن ابن أعين من يدانوا شيني الأعين
قال حدثنا معقل وهو ابن عبد الله ابن عبيد الله ديكو ابن عبيد الله نعم عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم daga abu zubair shine muhammad ibn muslim ibn tadrus al-makki shi ma wannan mudallis ne muslim ya yawaita riwaya daga wajensa amma bukhari bai riwaya daga wajensa ba ya yawaita riwaya daga muslim ya yawaita riwaya daga wajensa daga jabir kuma mudallis ne kuma da yawa daga cikin riwayoyin nasa yana ruwaito su bil an ana ko malaman hadisi sun yi ittifaq idan abu zubair ya ce an to hadisinsa ba ingantacce bane sai idan ya ce haddathana sai dai idan laif ne ya riwaya daga wajensa domin shi laif ya tsayar da shi in ya gaya masa hadisi ya ce an jabir sai ya ce a sami min jabir in ya ji sai ya rubuta saboda haka duk hadisan da laif ya ruwaito daga abu zubair tabbas abu zubair ya ce daga jabir amma in wani laif ne kuwa to sai an yi bincike sai an yi bincike ustur ba satar Allah za a ce na'am wato imam ahmad da ya zo yana magana abu a ana tambayarsa akan mutane me waye fiqa yace shu'ba tu shu'ba yace abu zubair abu zubair abu zubair wato gashi nan ne abu zubair abu zubair na'am أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم قال yace أرأيت إذا صليت yace ka bani labari in nayi sallar sallol in na sallaci sallolin farilla وصمت رمضان na azumci ramadan وأحللت الحلال na halatta haram halal وحرمت الحرام na haramta haram ولم أزد على ذلك شيئا ban ƙara komai ba akan wannan أدخل الجنة zan shiga aljanna قال نعم yace eh na'am قال والله لا أزيد على ذلك yace to ni kuma na rantsi da Allah ba zan ƙara komai ba akan wannan kun ga shi a wannan riwayar ya ƙara da azumin Ramadan a wancan kawai sallah da ahlaltul halal da haramtul haram ya faɗa nan ya ƙara da saumu Ramadan to amma shi ma duk da yake a wajen mahallin shawahid ne duk ba komai mashil hal za a tafi da shi sai mu tsaya nan ko na'am da malam ce sai bukatar shige kamar yadda ya na'am eh barikar barikar binciken wato wato tarikar binciken a mafi sauki shine a ka bi tuhfatul ashraf duk hadisin da yake in ya zo ka je ka duba a cikin tuhfatul ashraf ka ga wanda suka ruwaito shi a cikin kutubus sitta in ka ba- bayan tuhfatul ashraf sai ka duba ithaful mahara اتحاف المهرة بأطراف العشرة بأطراف العشرة شما دي كاون حديث دي كاومك رواية حديث خارج كتب الستة دنك جاني to sannan kuma sannan kuma ka duba abin nan a sannan ka duba littafin ilal ilal ibn abi hatim da ilal dar kutni da yanzu kaga kamar wannan hadisin na wannan hadisin na shu'ba da yace muhammad ibn amr ibn uthman din nan kaga ibn abi hatim a cikin ilal dinsa ya bayyana shi ma cewa ana cewa shu'ba wahami yayi ya faɗe shi bi shak to da ilal amma kamar ira- da kuma irin su ilal dar kutni sai ka duba to wani lokaci abin da ya sauƙaƙe maka yanzu tunda an yi irin a shamila din nan ka duba riwa- ka duba riwayoyin hadisin a cikin kutub a cikin mutunul hadith gabaki daya ka bi riwaya riwaya isnad isnad wanda abin da yakan taimaka idan mutum bai saba da asanid ba to sai ya koyi yadda ake rubuta a isnad tree mushajjarat shajaratul isnad shajaratul isnad wanda insha Allahu a idan muka zo a cikin jarhuwar ta a cikin jarhuwar ta ya kamata mu yi mushajjara gaskiya a cikin shi wannan fanni ne daban at-takhrij amma ya kamata ya kamata ku koya shi ya kamata ku koye shi kuma wataƙila insha Allah za mu samu lokaci wata ran idan muka zo duk karatun da zamu yi na muslim kowane idan muka za mu ɗauki darasi ko da guda ɗaya ne mu yi shi da mushajjara don ku gane yadda ake yi don shi zai taimaka muku ku gane a in mutum ya saba ba sai ka yi mushajjara ba sai ka yi shajjarat ba kana ganin isnad ka san mutaba'at da shawahid din ka san mutaba'at din da mawdi'ul iltiqa da al-ikhtilaf amma in ba haka ba sai kayi al-mushajjara tunda muna da allo insha Allah next karatu da zamu zamu yi da al-mushajjara sai ku ga yanda abin yake to wannan shine zai taimaka wa mutum ai tunda ana ji a ja shi a kashe wato idan idan ka bi hadith din da muslim ya kawo ka gan shi a cikin sauran littattafai gabaki ɗaya na sunna ko da ka tsaya akan wanda suke cikin shamila ka bi kowace riwaya to a nan za ka ga fawa'id masu dama don za ka ga saɓanin asani ɗin to ganin saɓanin asani ɗin shine zai sa ka gane abubuwan da musulmi yi in akwai illa ya kawo amma bai yi bayani tunda ba bayani yake ba amma kuma ya faɗe ta to yanda za ka gano ta sai ka duba asani ɗin gabaki ɗin mahari wato ma ka shine abin da suke faɗa suke cewa albab idza lam yujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu in baka tattara asani din hadisi ba ba za ka gane kuskure in akwai a cikin riwayar ba alaikum salam na'am a abu zubair yana riwaya daga jabir ne jabir ibn abdullah ai tabi'i ne abu zubair ka gane to amma daga cikin almajiransa daga cikin almajiransa kaga a wannan isnadin wane ne almajiransa al-mughira ta wane ne maqil ibnu ubaidillah to akwai daga cikin almajiransa akwai imamu ahli misra layth ibnu sa'ad to shi layth yayin tunda ya san abu zubair yana tadlisi ka san tadlisi ai ko to in ya zo in ya gaya masa hadith sai ya tsayar da shi ce a sami ita min jabir daga jabir kaji tun da in ya ce an jabir ta yi daga wani yaji daga wajen jabir to don ya aminta daga wannan illar ta tadlisi sai ya tsayar da shi ya ce a sami ita min jabir in ya ce daga wajen jabir ya ji to sai ya rubuta shi to daga nan malaman hadisi suka ɗauki ka'ida duk hadisin da laif ya ruwaito daga abu zubair ko abu zubair bai ce ya ji daga jabir ba sun ɗauke shi akan ya ji shi daga jabir saboda laifi ya tsayar da shi ya ce ka ji daga wajen jabir sai da ya tsayar da shi kafin ya rubuta kun fahimta to saboda haka akwai wani akwai wani daga cikin ɗaliban ilimi lokacin da muke karatu a kulliyatul hadith dukkan hadisan da suke cikin sahih muslim na abu zubair an jabir ya bi su gabaki ɗaya ya ga waɗanda abu zubair ya ce haddasa ni ko sami'tu jabir ya fitar da su ya ce ga adadinsu ba zan iya tuna ihsa'iyar ba yanzu sannan ya bi waɗanda laif ya ruwaito daga abu zubair su ma a cikin sahih muslim ga adadinsu sannan ya bi waɗanda suke a cikin shawahid wal mutaba'at wato akwai mutaba'a ko akwai shahid ya ajiye su to sannan ya ga suwaye ne ne suka yi saura wanda bai samo musu abinda zai tabbatar da illa su ba adadin kaɗan ne a cikin sahih muslim to wannan ya ɗaya daga cikin wanda daga cikin ku shi ma mawdu'i ne na bahas duk da an yi da ba a buga ba wani yaro wani ina jin wani dan Kuwait ne a lokacin nan yayi a kulliyatul hadith ita ai ba su da yawa wanda zai nuna maka kan cewar muslim din ya yi intiƙa'i tunda ka san shekh albani shi so makawo shi fara bayyana wannan wadda a hakikatan zahabi ne ya fara ya ce a cikin sahih muslim akwai hadisai na abi zubair an jabir wanda bai yi tasrihi da sama ba ya ce wa fil qalbi min hashai wafin nafsi min hashai kaga ya nuna kan cewa akwai mushkila kenan ko to Sheikh Al-Albani shi sai zo ya bayyana ta balo balo yace Abi Zubair an Jabir da'if isnadin Abi Zubair an Jabir in babu tasrih bis sama da'if ne ko yana cikin Muslim shine akai ta cewa Albani ya ce akwai hadisai da'ifai a cikin Muslim akai ta wannan akan wannan ne to shine wannan abin da yayi zafi yayi tsamari a lokacin mu da muna Madina abin yana ana cikin zafin abin shine wani yaro dan koyar da kokari ya je ya tattara waɗannan hadisan ya wannan bahar din ya fitar da su malamin mu Sheikh Abdul Aziz Abdul Latif Allah ya ji kansa wanda shine dan uwansa suka bayar da da suka yi wakafi aka gina masallacin nan na unguwa kun da malam abdulkadir yake masallaci yake yake limancin juma'a na kusa da gidana a yan uwansa ne suka shi aka yi ma masallacin da shi da mahaifiyarsa to shine ya ya tattara ya sa wannan yaron yayi bahas din ya tattara aka aka kaddamar da shi to yana da kyau tunda ba a buga shi ba ɗaliban ilimi wanda wanda yake so ya danyi practice Eh, practice insha Allah sai a yi makala ko kuma ba sanatar rabia so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk